وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau lahadi uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijiriya wanda shine ya dace da goma ga watan goma shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 105 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatu islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullah idan yan za su iya tunawa mun tsaya ne akan bayani dangane da hijira muna cikin bayani lokaci ya ƙure mana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina mun zo inda a yake cewa summa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam laqiya inda al'aqabati fil mawsimi sittata nafarin min al-ansar kulluhum min al-khazraj annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wasu mutane a wajen bai'atul aqaba mutum guda shida cikin mutanen madina dukansu daga kabilar khazar suke as'ad ibn zurara jabiru ibn abdullahi ibn ri'ab auf ibn al-haris rafi'a ibn malik qutba ibn amir uqba ibn amir فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وأنا ببطن تواتي عن نبيه ya fito ya tarar da su a wannan wuri kar ku manta su mutanen madina a wancan lokaci yahudawa sun musu barazana sun gaya musu cewa ai akwai wani annabin da zai bayyana idan ya zo za mu haɗa kai da shi mu haɗu mu yaƙe ku mu fitar da ku a madina Allah da ikonsa sun tafi aikin hajji su mutanen madina sai suka ga annabi yana yawon wa'azi annabi yana yawon dawa shikenan sai wani a cikin su kamar yadda makaranta satin da ya wuce sai ke cewa kai wannan fa shine mutumin da yahudawa suke cewa zai zo zai bayyana da'awarsa kuma za su haɗa kai da shi su yaƙe mu to mu yi maza kada su rigaye mu haɗa kai da shi mu ɗin da ake tunanin za a yaƙe mu tare da shi mu je mu haɗa kai da shi mu karɓi addinin nasa in ya so ma je mu yaƙi yahudawa ne ana cikin wannan yanayi annabi ya haɗu da waɗannan ƙusoshi a cikin garin madina gaba ɗayansu annabi ya kira su ga musulunci kuma alhamdulillah dukan farko suka karba faslamu haka annabi ya fara samun base a madina kenan yana makka ya fara kafa mai base manta wannan da'awar tana buƙatar shimfiɗa mai kyau riba ne a ce an fahimce ka riba ne a ce kana da wakilci a wuri kaza da kaza ya fi a ce ka je ka shiga guri diɗin ba ka da kowa amma in akwai wakilci to wannan ba laifi sun ba raja'u ilal madinati fa da'awu nasa ilal islam falamma kana al'amu al-muqbilu ja'a minhum 12 rajulan as-sittatu al-awwal خلا جابر ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف وذكوان ابن عبد قيس وقد أقام بمكة حتى هاجر إلى المدينة وهو مهاجري أنصاري سيكم أبادة ابن الصامت سي يزيد ابن سالبة سي أبو الهيثم ابن التيهان سي أمير ويمر ابن مالك shikenan sai suka dawo madina su waɗannan mutane guda nawa guda shida da suka dawo madina kawai sai suka fara da'awa ka gani ko kaga imani jiya jiya fa suka musulunta yanzu sun shigo garin madina daga shigowansu kawai su ma sun fara kira zuwa ga hanyar Allah haka ake son musulmi malam mai kishin addini haka ake son musulmi mai kishin yada da'awa ba ba wanda zai shiru baya iya bayanin musulunci ba la suna dawowa kaga nan ba jami'a suka je ba ba su yi wani haddace alkur'ani ba ba su yi wani kaza kaza ba kawai daga dawowansu saboda tsabar sun karɓi musuluncin saboda Allah kawai suka fara kiran yan uwan suka ce ku zo fa ku karɓi musulunci mu kan mun dace shekara mai zuwa sai gashi su su goma sha biyu suka taho a wannan shekarar da sha su shida ne kuma annabi duk ya kwashe su to sai kuma yanzu gashi mutum goma sha biyu sun taho su ma sun jawo wasu shidan a sittatul uwal shidan farko amma ban da jabir a tare da su akwai mu'azu ibn al-haris dan uwan auf kenan akwai zakwan ibn abdulkais shi ya zauna a makka har sai da ya hijira ya koma madina shi kenan wannan muhajiri ne kuma ansari yana da hula biyu muhajiriyun ansariyun akwai ubada ibn samit akwai yazid ibn salaba akwai abul haitham abul التيهان ما ابن التيهان أبو الهيثم ابن التيهان da Uwaimir ibn Malik su ne mutum goma sha biyu da suka sake dawowa makka a wannan shekara abu zubair ya rawaito daga jabir ya ce inna nabi sallama labisa ashara sinina yattabi'u an-nas fi manazilihim Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar fi al-mawsimi ومجنة وأكاظ هنا تشا من يؤويني ومن ينسوني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة malam ya ce annan muhammadu sai da ya shekara goma malam ba kwana goma ba wata goma ba ga sati goma ba yana bin mutane malam gida-gida yana tallata musu wannan musulunci wala ku duba bambanci ku duba ni'imar da ubangiji ya yi mana shekara goma yanzu wannan karatun da muke wannan karatun mukan koma mu je mu bude mu duba ko da daddare wannan karatun da muke a yanzu a nan wallahi sai ka ga mutum dubu ɗari biyu sun gani mutum nawa dubu ɗari biyu kuma a duk duniya wasu a ingila wasu a amerika wasu a saudiya wasu a dubai wasu a chadi wasu a ghana wasu a kamaru wasu a ina ne banda na najeriya kaɗai ina so ku rinka gane damar da ubangiji yanzu ya bamu shi a lokacin ko lasifika ba shi da ita Allahu akbar ya Allahu akbar malan karatun gaba ɗaya a haka ko spika to ba shi ba ko a baya-baya ma lokacin tabi'ai tabi'ai tabi'i na waye lokacin da ake riwaya majalisin malami za ga mutum ya fi dubu barkace amma babu spika kun san me suke yi sai a jera mutum ashirin ko mutum goma idan malam ya faɗa wani da yake bakin kofa sai ya maimaita malamin fa yana jira shi ma na gaban sai faɗa shi ma na gaban sai faɗa shi ma na gaban sai faɗa shi ma na gaban sai faɗa su kuma duk suna zaune suna rubuta sai na ƙarshe ya gama faɗa sannan malami ya daɗa jawo wata kalmar ya faɗa sannan ya zauna a jira wallahi malam haka suka yi karatun mutane ne su fi kansu muka yanzu idan aka ga dama ko ina ne za a yi kai sautin shekara goma gida-gida kai yau za ka kwashe shekarun ma makocinka bai masan aƙidanka ba baka taɓa yi masa wani abin alheri da zai zo ya yaba da ce ya kamata ne koyi da aƙida irin ta wani ba al'amura sun canja al'amura sun lalace gashi zuwa tarurruka kuma yana bin mutane duk wani babban taro mawasin baya bari shi fa ba kasuwa zai je ba kaya zai je siya ba baya ba amma zai tafi wannan manya-manyan tarurruka na baje koli tarurruka na kasuwanni tarurruka na wane ne kawai shi yana dauke da dakon tallan addinin musulunci ne ya je kasuwar majinna ya je kasuwar okaz malam yana cewa waye wato waye zai matso da ni kusa da shi ya ku mutane waye zai ɗauke ni waye zai karbe ni man yi uwe ni wa man yansuru ni waye zai taimaka mini hatta uballiga risalati rabbi ya taimake ni in isar da saƙon ubangiji na shi kuma walahul janna yana da gidan aljanna shi a lokacin gara ɓasa ce take ke raba ta aljannar ka zo mu yi kaza da kai nama alƙawarin aljanna kuma wallahi duk wadda annabi ya masa alƙawarin aljanna ta bayu wallahi ta bayu jama'a cewa yake waye zai taimaka min waye zai karbe ni ya zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi mu yaɗa wannan addini ashe aikin yaɗa addinin Allah aiki ne da ake samun gidan aljanna da shi ɗanwa falahul janna yana da gidan aljanna fala ya ji ahada ko mutum ɗaya bai zai samu ba la ilaha illallah ya bi gida-gida ya bi kasuwanni ya tallata duk abin da zai tallata malam wallahi haka zai da malam ko mutum ɗaya wannan fa mutum shidan da ya samu a makkan nan a wannan lokaci mutanen madina ba ƙaramar sa'a ba ce ba amma yanzu mu yanzu za ka ga malami karamin malami ma wanda bai kai ya kawo ba yana da mabiya sun fi dubu ɗari nawa miliyan ma to duma mutane ma yanzu sun san ma mabiyansu wala ba sani ba wallahi baka san suwa suke bin ka suka yadda da kai suke sauraron ka ba amma fa ba gida gida muke bi ba ba a bin gida gida wai ina so in nuna muku raunin da'awa a yau rauninmu mu kira 'yan uwanmu mu nuna musu addini ma ya gagara tarbiyya a gidajenmu mata gagara da'awar da za mu yi a gidajenmu wa iyalinmu wa 'ya'yanmu wallahi malam sai mutum ya wayi gari ya kasa bayanin manufofinsa da aƙidarsa wa iyalinsa ma wallahi bai zai mutu ba zai musu bayani ba don kana da yawa za ga mutum ahli suna ne amma ɗansa ya bi wata hanya daban kuma bai taɓa zaunar da shi ya ce bari ya zo ya masa faɗa ya gyara shi yana kaza yana kaza ba babu to wanda bai kira gidansa ba shine zai je kira wani hatta inna rajula la yarhalu min mudar أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون اهذر غلام قريش أكرمك الله قابد النبي يقمد إتاء قابد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقمد الشيء لقى متاني mutum yakan yi tafiya ya hau abin hawa layar halin rajulu mutum ya hau abin hawa ya ɗora sirji daga ƙabilan muzar ko daga muzar ko daga yaman ya tafi wajen danginsa ya je ya sami mutanensa ba don komi ba ya yi zigege ya yi tafiya ya je ne don ya ce da su to wallahi ku ji tsoron wannan yaron da ya fito daga cikin ƙurashawa gulama ƙurashi ana nufin annan muhammadu ne ku yi nesa da shi shi ne ihdar gulama ƙurashi to kaga wannan zai nuna maka blueprint ne mutane suke yi na kaga tarar da wani malami na sunna yana da'awa yana karantar da mutane sai kaga iyayen wani yaro 'yan bid'a suna cewa ba na son ganinka a wajen wani ba na son jin sautin wani ba na son jin kaza da sau a nisance shi a guje shi yana faruwa daga malami rayuwarsa gaba ɗaya ila sunna amma a samu wasu 'yan bid'a su kuma su yi ittifaki su ce ko sauraron sa kar a yi amma su fa suna ta yada bid'a su wani yana ba da labari shi da mahaifinsa a cikin gari mahaifinsa ke cewa wani ni fa na ga dan gemu gemun nan naka da kake fitarwa na samarin nan dan firit firit din nan an ce mun fa kana bin kana bin yaron nan ne Jafaru na gadon kayan nan lokacin ma Jafar yana raye sai sai yaro ya ce a'a kawai dai na ji an ce annan muhammadu da ya tsaye da gemu ba bane ke tsayarwa wa ya gaya maka ya tsaye da gemu ai ka san daga can ne dai za a faɗo an tsaye da ya yi shiru to ni fa ba na son alaƙa ka da da jafaru nan ɗan izalan nan ka ji wai jafaru wai a ce jafar ɗin ma saboda ɗan bid'a ba yi da kirki wai sai ya ce wai jafaru wallahi mala me yake yi wa'azi karantarwa yin bayani akan sunna shikenan wata rana yaro yana wanki a gida ya dauko kasar ɗin malam ya ɓare takardar jiki ya ɓare ya danna kawai yana wankinsa ina ta wanki ina ta wanki tsohon yana cikin tirakarsa an kawo mai ɗumame matar ta kama ya ce da Allah ke shiru ina jin wa'azi nake ji gidan rediyo ne suka sa wani wa'azi yaron ya ce da gangan da kasa ɗin ya kare sai na ƙi juyawa sai na ji babana yana cewa kai ba batir ne ko ba wuta ne ɗaukewa ne ta yi rediyon sai ce a kasa ɗin ne ya kare ba bai ce juya shi mana ya kare ne ya ce a bai kare ba ba ya juya shi ya ci gaba da wanki bai ce mai komai bai ce mai komai ba mana da cijo ba sai fito kofar tirakasa ba ya zauna wato don a nuna maka mutanen fa suna son Allah wato hana su aka yi su bi gaskiyar da yawa na sha faɗa wallahi malam cikin dattamu a nan Kano wallahi kafin ka ga mutumin da yake son annabi da gaske irin mutumin Kano ana son manzon Allah a Kano nan da gaske wallahi kuskure ne ake samu wasu su tsora wasu akan san zuciya ai shi ne sirrin da kaga Allah ya sa wa garin albarka ake zaman lafiya malam Allah a Najeriya kafin ka je ka ga garin da annabi yake da gata ake kaunarsa wallahi malam tun muna yara ƙanana malam muna jin labarin annabi yana da gata a Kano wallahi to a Kano ne fa malam mutum zai haɗu da kai fa da kai da shi za ku haɗu kana lafiya na gaje sai ce yaya kaunar ma'aiki ce wallahi alhamdulillah to ya ya ma'aiki a'a wai ma'ana yaya annabi muhammadu yaya kaunar annabi muhammad duk najeriya wallahi a kano ne ake wannan har yanzu akwai inda ake wannan abu suna yin wannan abun don me don son annabin ne da gaske amma an tukuikuye musu abun an ba su shi in a wrong way ta hanya wacce take ta kuskure da wannan soyayyar kuma sai a zo a ɗaga musu wani shehi ko wani wali a ce ya mafi kowa duk annaba ma ya fi su gaba ɗaya kuma abin mamaki sai su yadda saboda wanda ya ce yana son annabi ne ya gaya musu magana amma ba sa yin lissafi ya za a ce to an ce annabi kuma a ce wani ya fi shi bayan an gama yaro ya gama wanki ya naɗe abin nan wata rana za su tafi unguwa yaron yake faɗa ya ce sai tsohon nan sai ya ce mun da Allah akwai kasar ɗin malamin nan ne nan malamin da kake sawa yaro ne bai ce mai waye ba ne ba sai ce yayi baba akwai ya ce na ina da su da yawa cikin mota ya ce za mu kai shi ɗaurin aure ne ko zariya ne ko kaduna ne ce na zura masa wani tafsiri na malam ce ji yake yana kada ka yana na'am yana na'am yana na'am yana wallahi malam ya ce har muka je muka dawo kuma Allah bai ba da ikon ya tambayi wani malami ba ne malam kaga yadda Allah yake aiki sai da suka dawo gida sai yake tambayarsa ya ce wai wannan malamin a wani gidan rediyo yake karatun nan ne haka yaro sai shuru shi dai ba abin ya ce a gadon kaya ake yi don ranar juma'a ba ya yi shuru ya ce wane ne malamin ne sai ya ce ya yi shuru waye na ce maka baka san shi ba ne ya ce wallahi baba na san shi ce to waye a garin nan yake ko a wani gari yake ya ce a kano yake waye ne sai yaro da ya shahada ya ce ai ai ai shek ja'far ne ya ce ya ce ja'farin gadon kayan nan yaro ya ce wallahi baba shi ne ya ce yanzu don Allah wannan malamin haka ya ce shi ne amma aka ce mana mu guje shi mu nesance shi a garin nan ya ce to kaji dai baba shi ne ya ce tun da na gaya wa tsohon nan na ce masa shi ne ya ɗauke wuta gaba ɗaya Allah ya san saƙar zuciyar da yake kun san shirin da yake yi faɗa yake yi ne a zuciyarsa da malaman da suka hana shi sauraron wannan falalar faɗa yake da su yaƙi suke a cikin zuciya da shi da su cewa an cuce shi shekaru aru-aru ba a shi saurari gaskiya ba to yanzu a nan gurin shi malamin wannan karfinsa ne ba da wannan duk abin da ka yi shi don Allah ne Allah yake ɗaukan nauyin yaɗa shi duk abin da ka riƙe na gaskiya sai ka ga Allah ya taimake ka so ya kamata yan uwa mu rinka tuna tarihi don malami na sunna ko yake da'awa akan tauhidi an ce a daina sa ko dan kaza ne ko dan kaza ne ko dan kaza ne to wannan ba wani abu ne ba ko ba a garin nan fa sai da wasu suka yi kokarin su kona wani gidan rediyo saboda an saka wani malami na sunna a garin nan fa sai da aka hana fa a saka karatun kitabut tauhid na malam Jafar da yi shagaran kaya a sa shi a gidan rediyo wallahi hanawa suka yi suka ce ba dai a garin nan ba baka tarihi yana maimaita kanshi amma kuma lokaci yana tafiya a hankali a hankali za ka ga abubuwan da mutane suke wani abun ai ba zai faɗo ba yanzu kwanan nan aka sa bidiyon wani malami ana yada shi ya fito yana cewa duk wanda baya maulidi ba musulmi bane duk wanda wanda baya maulidi ba musulmi bane to yanzu wannan malamin da za a sake kiransa a dawo da shi bayan maganganun da ya bayan watannin da suka wuce ko shekarun da suka wuce kowa da suka wuce a ce ya maimaita wannan karatun a yanzu wallahi bai isa ba kuma yanzu ma sai ya yi jawabi ai kwarai da gaske duk wanda ya ce wanda ya yi maulidi ba musulmi ba ne to muna bin sa ba shi sai ya mana bayani kuma za mu kawo manya-manyan malamai sun fi dubu ɗari wanda kuma ba su yi maulidin ba kenan duk arna ne to shi yasa idan mutum yana magana to ya yi akan hujja ya yi akan dalili yanzu lokaci ya yi da mutane gaskiya suke nema ko ba ka bane ba gaskiya suke nema hujja suke nema dalili da madogara suke nema Allah ya taimaki sunna ya kuma kwantar da bid'a yace ana zuwa ana cewa ihzar gulam quraish ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a guje shi a nisance shi wa yamshi baina rijalihim yad'uhum ila Allah wa hum yushiruna ilayhi bil asabi annabi yana tafiya a tsakanin mazajen su mutanen qurayshawa a garin makka yana musu kira yana musu da'awa wallahi malam suna nuna shi da yan yatsa suna nuna shi da yan yatsa suna nuna shi da 'yan yatsa hatta ba Allahu min yasriba ya ce har sai da Allah Ubangiji ya aika mu ko ya tashe mu daga yasriba madina ba ya ci rajulu minna sai mutum ɗaya a cikinmu sai je samu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu bi ka duba ya kira na makkan sun kisi imani ya bi su gida-gida sun kisi imani amma da Allah ya tashi taimakonsa sai ke ɗauko masa 'yan madina sai su baro madina su zo makan sai su yi imani da shi sai su koma ashe wani tanadi Allah yake masa a madina sai sun yi ƙarfi a madina su ce ya koma madina ya yi hijira daga nan kuma ya yunƙura waga jirgi in zai tafi sai ya yi wata 'yar tafiya ba tukunna ko ba ka bane sai ka ga ya ɗan tafiya a hankali kamar tsoro yake ji in ya je wani guri suka yi gigit ya tsaya sai ya numfashi sai a yi wamin ɗinsa pat sai a sake shi in ya kama gudu ya miƙe to babu wani abin da zai tsaye da shi sai ƙudurar Allah ta'ala to haka da awa take mana a hankali tana tafiya a hankali a hankali a hankali wani lokacin akan tsayar da ita in ta tsaya ba wai ta tsaya bane gaba daya a'a kimtsi ne shiri ne take yi in ta tashi ta tafi ba wanda ya isa tsaye da ita wallahi sun ki su yi imani da shi a makka amma kaga Allah mai iko sai ga shi mutanen madinan sai su zo da sunan ko hajji ko wani abu suna ganin sai su yi imani da shi sai kuma mutum ɗaiɗai suna ta sulalowa daga madina ashe gwamnatin za a je a kafa ta ne a madina annabi bai sani ba allahu akbar wa yu'minu bih ba bari ku ji da mutum ya yi imani da annabi mai yake masa wa ya ƙuri uhun ƙura'an kawai sai annabi ya ce maza maza zaune a koya ma ƙura'ani kana yin imani mai ake fara yi maka ƙura'ani Allah ƙura'ani haka kuma mutum yana musulunta kar ku ɓata lokaci ku maza maza ku fara ɗora masa baƙi ku fara koya mai alhamdulillah saboda albarkar da ke cikin littafin wanda irin gume shi yana karanta shi insha Allah bai taɓe ba ya ce fayan kalibu ila ahli ya karantar da shi alkur'ani sai kuma ya mai da shi ko ya sa mutum ya koma zuwa gida shi kenan ya samu imani fa yuslimu na bi islamihi jama'arsa sai su musulunta saboda shi ya musulunta ya ce fashe ma'ana wa ƙulla muka haɗu sai muka ce hatta mata rasulullah sansan yi tsoro fi jibali makka mutanen madina wataran kawai da suka ga sun fara yawa wancan wancan wancan wancan kawai sai suka yi mitin suka ce wai har izuwa yaushe wai za mu zo mu zuba ido mu bari annabi ana koransa a cikin garin maka ana koransa yana ɓuya a tsakanin duwar watsu haba da Allah wulaƙancin nan ya isa hatta mata wai har zuwa yaushe za mu ba annabi sallallahu ana koransa a maka a cikin duwatsun maka ya ce farahanna hatta kadimna alaihi fil mausim muka ɗora abin hawa muka hau dabba muka yi tafiya sai da shekara ta zo an zo babban taro muka je muka same shi sallallahu alaihi wasallam wa adna bai'atul aqaba yayi mana alƙawari yace mu hadu zamu zo mu masa mubaya shine inda akai bai'atul bai'atul aqaba idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba fa qala lahu al-abbas sai abbas bafan annabi sai yace da shi ma adri ma ha'ula'il qawm ga wasu mutane ya rasulullah sun yi runduna sun cika ni fa ban san su waye waɗannan ba gaskiya inni zu ma'rifatin bi ahli yasriba ina fa shaida maka fa ni fa na san mutanen madina waɗannan fa kamar ba su bane kamar abbas yana nuna masa akwai fa hadari naga wasu sun yi taro sun hadu ni fa na san halin mutanen madina ga yanda suke facce ma'ana indahu muka hadu a wajensa in ji mutanen madina min rajulin wa rajulaini muka yi hikima mutum ɗaya ya zo mutum biyu su zo mutum ɗaya ya zo mutum biyu su zo ai lokacin lokacin tsoro ne ai ai kuskure ne in kuna cikin yanayi na tsoro yanayi na fitina ko guduwa za ku yi a ga kun haɗu guri guda kun tafi kuskure ne ai kenan kun ba da kanku a doke ku lokaci guda a murƙushe ku an raba kafa ake wasu su fita ta wudil wasu su biya ta gwarzo wasu su tsallaka ta lambata wasu su shiga ta kazaure wasu su shiga ta ɗanyawa wasu biya ta daura wasu shiga haka ake yi ku haɗu guri guda ai yanzu ma da suke da 'yan kyamarori suke gane mutane ai rabuwa ake ai haka kuma ai baka haɗa ƙarfinka yanzu ma a wuri guda ko kasuwa za ka yi ko biznes za ka yi kuskure ne ka haɗa ƙarfinka wuri guda in suka maka kwab ɗaya shi kenan ko ka haɗa jarinka wuri guda ko ka harka ɗaya a'a raba ƙafa ake ana yi a nan ka ɗauke hankalinsu kamar nan ɗin kaɗai kake da shi sai ta maka hassada akan wannan ashe kana can wani wuri kuma ka yi investin wani abu bayan sati biyu uku ce zan ɗan yi tafiya da Allah zan je zumunci wallahi malam yanayin ya kai ga haka saboda bala'in da ake ciki ya kai ga yau in kana kashi kaga wani ya zo wuciya ka dambare kashinka ka zauna ka ce kuna lafiya me kake ka ce wallahi iska nake sha yau iska kake sha mana kafin da wata kana shan wata fitina fitina fitina fitina kwanan nan bari ku yi haƙuri saboda rayuwa yana da kyau mu fahimce ta duk mutumin da Allah ya rufa masa asiri a ƙasar nan wallahi malam bai tashi ya kama Allah ba billahi azimu malam sai sun barar da kai ba ina ma magana wai kana da ilimin addini ko waye ba a duniyar kadai wani babban attajiri yake gaya mun kwana nan yace malam dukiya rike dukiya juya kuɗi harkar kasuwanci ka zama kana da kuɗi a hannunka malam ba ƙaramin bala'i ba ne na ce alhaji me ya faru ya ce malam ka bari kawai ya ce wallahi malam na kan kama hanya zan shiga kasuwa yadda ka san diga ake buga mu a na haka nake ci gab gab gab ga tsoro ga dukan kirji ya ce wallahi malam ina shiga ofis ɗina a kasuwa yadda ka san wato wani zazzabin garin gaba ɗaya aka ɗiba aka zuba mu ga ciniki kuma ana yi na fatar hankali ana samu malam ya ce wallahi ban san ba rashin ciniki ban san shi ba amma ana nema a raba da lafiyata ya ce zaman lafiya na in fita in ta yawo a gari in bar yara su yi ta wadaƙar da abin da suka ga dama kaga koransa suke kenan ya ce haka in na dawo gida a jefa min birgici kwana nake a zaune malam ya ce malam waye ya sani cewa muna hawa motoci masu tsada muna cikin gidaje sun ɗauka bacci muke malam ba ma iya bacci wallahi malam da yawa wani gidan da za a gina shi na miliyan ɗari kaza wallahi mai gidan baya iya bacci a cikinsa ai in ka gaya yanzu wai kana zuwa ka jefar da kanka a filo kana kwanciya bacci ya ɗauke ka ai ya kamata ka ƙara yi wa annabi salati wallahi ya kamata ka gode Allah akwai irinka da baccin wallahi sai sun watsa ƙwayoyi ko shekaran jiya wani ya kira ni Allah ya masa duk abin da ya masa na duniya kuma na san shi ai masa addu'a Allah ya taimake shi mala idan kaga gidan da ya gina amma yana kuka yake min magana iya kuka yana malam ka tuna ni nace na tuna ka ni ne fa ne nace ya aka yi ce wallahi bana bacci malam yau na share ya fi wata bacci babu sai ya fashe da kuka yaya zan yi ne bacci iyalinsa ma ta kama malam yaya za mu yi an yi an yi an yi duk allurar duniyar nan da soke-soken da bature zai masa wallahi baccin ya gagara sihiri ne sammu ne malam jifa ne malam ai tun da ka tara ba za su bar ka huta ba kamar mai mulki ne ai to amma ba sa ganewa sai mutum ya samu dukiya sai kaga shi yafi kowa gudun Allah da ya fara samun kuɗi sai daina zuwa asuba sai kaji ana ce ah for security purpose for security purpose for security wallahi munafiki zai iya haduwa da kai ce alaji ya kake fita asuba a wannan yanayin da ake ciki ai ya kamata ka haƙura da fita sallar nan saboda yanayin gaskiyar ka fa gaskiyar ka gaskiya ne shikenan daga nan ya daina fita sallar asuba sai ka ce shi kowa ya fi kowa kuɗi to menene ka fito asuba su kama ka kana da kuɗin da zaka ba su ba ya ka ba su kuɗin ba ai yafi in baka fito ba ma za su je gida da gindin bindiga su bankare kofar taka su ɗauke ka su tafi da kai da mutum ya fara samun kuɗi sai ga ya daina zuwa masallaci ka kasa gane wani masallaci yake zuwa hatta kai ga in an gansu a masallatai mamaki ake a sigina alhaji wani ne fa alhaji me yasa saboda alhaji wani alhaji wani ba sa zuwa sallah al'adar su da sun samu kuɗi sun daina zuwa sallah mai kokari ne ma zai sa a gina masa dan karamin masallaci a gidansa ya kira wani limami yana bashi dubu sha biyu da ɗari biyar ɗaya ba ni ruwan sha ba ruwa a ba nan sha ruwan sanyi ba a canjo ta shi gaje ka canjo malam ai ba ruwa in ba ruwa karatun bai zai yi ba yi ku daina bani ruwan sanyi fa a rinka ban ruwa normal yawwa eh a bani kai wani ya sanyi yawwa alai bella Allah saka da alheri dan gugul maya Allah biya juye mun shi jama'a ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya kun ga wannan ni'imar da Allah ya mana ta lafiya kana zuwa yanzu gida ka je ka faɗi wallahi malam ba ƙaramin ni'ima ba ne wallahi ku bincika yau da za ku yi hira ko a rediyo ko ku faɗa wallahi ina gaya muku akwai mutanen da bacci ya gagare su ba sa iya yi ya hana to idan har duniyan nan malam ba za ka same ta ka zauna lafiya ba sai ka kare ta to ina ga lahira yaya za a yi na ce ai malam bakara za ka ɗauka kai ta zuba ta kullum sai ka sauke ta duka malam duka na ce kwarai ku gaba ɗaya haka za ka yi ta yi kana buɗe shafi kana tafiya annabi ya ce duk wanda yake karanta suratul bakara to ya fi ƙarfin shaidani da shaidanu da masu sihiri da matsafa wallahi ina baka wani shawara ina gaya maka idan Allah ya taimake ka ka riƙe wuridin suratul bakara wannan wuridin na sunna ne kake karanta suratul baqara akai akai ta zama abokiyar karatunka annabi ce la yastatihu al batala duk wani mugun matsiyaci mai nufin sharri da zai nuface ka in Allah ya soya da wallahi in ya tinkare ka sai dai ya rinka mugun mafarki ya ga ba za ka tabu ba sai dai ka ji ana kai wannan a shirye yake ka san matsafi in ya dade a tsafi ya saba tsafi kai kuma mai tauhidi in ka dahu da tauhidi da addu'a da azkaru idan ya kasa dukanka sai ya ce ai ka fi shi shiri ne ai tsafinka ya fi nasa ai kamar annabi musa ne da mutanensa inna haza la sahirun alim haka suke ce annabi musa so ina ba da shawara don allah ku kama allah ku duba tarihin addinin na yadda annabi ya sha wahala so babu da babban rabo shine mu yi riko da allah tabaraka wa ta'ala yace sai muka raba kafa muka yi ta haduwa a wajensa mutum ɗaya mutum biyu har muka taru falamma nazar al-abbas fi wujuhina abbas yana kallon fuskokinmu kaga kowane mutum ya kamata akwai security sa kenan yanzu anan bodyguard din annabi security annabi odilin annabi shine abbas kuma abun mamaki baffansa malam duba kauna yanzu kaga ba annabi bane yayi wannan aikin security da kansa yi masa akai to ya kamata duk tafiya dama akwai a samu wasu waɗanda su kuma abinda suke mai da hankali akai mai security za a zo karatu kuna ta na'am na'am na'am shi kuma akwai abin da yake lura da shi wallahi malam lokaci yayi da dole sai mun yi haka abbas ba fa annabi ne yace ka je ka kalle su ka bincike su ba yace shi ya sa musu ido yace haula'i qaumin la na'rifuhum yace ya rasulullahi abi a hankali waɗannan mutanen ba mu san su ba malam ka ji tun ada wannan shine ake bature yake cewa security conscious suna da concern akan security a ashe yayin da ka zo wani wuri ko taro ko jama'a kaga mutanen da baka san su ba to ya ake yi to nutsuwa ake sai ka tsaya ka nutsu ka kimtsa ka dawo da hankalinka jikinka da tunaninka kaji abbas sai ga annabi ce haula'i qaumun la na'rifuhum ya rasulullahi waɗannan mutane ne da bamu san su ba fa haula'i ahdas yace wannan yara ne a madina ma yara ne in yan madina ne ahdas kanana ne dan da manya ne to gaskiya da sai na san su ahdas faƙulna ya rasulallah su dai mutanen madina ba su ce masa komai ba tunda su me ya kawo su sun zo su imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah alama nu bayi'uk to akan me zamu yi maka mubaya ya rasulallah musulunci ya ratsa su yanzu sun suke su yi cappa su yi mubaya'a ka gaya mana ba mu sharuɗa da yaya da ya zamu yi maka mubaya'a annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallama kun ji dokar ala sam'i wa ta'a fi nashati wal kasali za ku ji za ku yi da'a ko kuna cikin karsashin ku nishadi ko kuna cikin kasala dole sai an bi ni wala ita sunna haka take shari'ar annabi haka take dole ake binta ko da dadi ko ba dadi ko sanyi ko zafi ko cikin talauci ko cikin wadata fil manshati wal makrahi ku bini to wa ala nafaqati fil usri wal yusri kuma za ku taimaki addinin Allah fil usri lokacin da ake cikin kunci in an buƙaci ku taimaka za ku taimaka wal yusri da lokacin da ake cikin yalwa wannan yana nuna mana cewa dole ne musulunci za a yi shi sai masu hali sun taimaka fa ka ji mu baya da za a yi wa manzan Allah masan salama sai da ya ce sai kun yi alkawarin za ku yi nafaka za ku ciyar za ku ba da taimako za ku ba wa Allah taimako da agaji a lokacin da ake cikin kuke cikin kunci ka ji fa fil usri ko da kuna cikin matsi ba ku da shi sai kun takura kun bayar wal yusri da kuma lokacin da kuke cikin yalwa ya rasulallah da a ce kana nan yau akwai daga cikin al'ummarka da a cikin al'yusur ɗin ma ba sa bayarwa jama'a ya kamata musulmi ku gane addini fa baya yiwa sai da nafaka ba yanda za a yi musulunci masu hali ba su ɗauka suka ba da taimako ba don sai an ba da taimako za a yi masallaci don sai an ba da taimako za a taimaki maraya don sai an ba da taimako za a tona rijiya duk abin da ka gani na musulunci dole ne sai wani ya ɗauka ya bayar ya yi sacrifice ya haƙura da abin da yake so a yi wa Allah aiki ya kamata mu samu wannan tarbiyya ta nafaka wa nafaqati fil usri wal yusri ku ciyar ku taimaka wa addinin Allah a lokacin da kuke cikin kunci sai annabi ya fara ambatan kunci wal yusri da lokacin da Allah ya baku wadata Allah ce ga kunan waɗannan tuda'auna li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara ga kunan ku ƴan waɗannan inji Allah antum wallahi tuda'auna li tunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ku ciyar saboda Allah ku bawa Allah ku taimaki addinin Allah faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ya rowa to yayi wa kansa rowa ne wallahu al-ghaniyyu Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne talakawa mabukata wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila ad-dahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kun yadda suka ce sun yadda ai ku wallahi sun bayar mutanen Madina ai su suka bayar wallahi bai gina gida da kudin sa ba wallahi su suka gina masa ko ba ka bane ya taho yana kokarin yaya za a yi ya za a yi ya za a yi ana ta jan taguwarsa ai ya ga kauna mala kowa so yake zo gidansa annabi ya sauka a gidansa ya dauki nauyin annabi malam su kishin su su dauki nauyin musulunci annabi yana da uha fa innaha ma'mura ku kyare wannan taguwa akwai inda aka umarce ta ta je inda ya je taguwar ta tsaya inda za a yi masallacin guri ne na wasu marayu ya ce ku gaya mana nawa ne kudin wannan aka ce an bari fi sabilillah ya ce ku gaya mana sai mun biya suka ce mun bari fi sabilillah kuma a gidan wani aka sauke shi gidan wani ya ajiye shi a ƙasa ya ce kai ni ko ni waye zan ajiye annaba a ƙasa ni da iyalina muna sama ya ce ya rasu ka koma sama ma rinka kai maka komai can mu muna ƙasa yaya za a yi in hau saman annabi la ilaha illallah ya ga gata nan suka yi ta cire dukiya abubakar kuma ya nuna musu sun zo da bajintar taimakon Allah wata ran annabi ya kira ya ce a ba da taimakon annabi ya kwa sayi na abubakar ya ɗebo dukiyar gaba ɗaya saboda darasi ya ba wa annabi ya zauna kawai mai kabar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzon Allah kaji kai daga nan suka koya mutum ɗaya sai ya kawo fi sabilillahi taimakon raƙumi guda ɗari wallahi shi ma kuma annabin ya nuna musu mai bayarwa ne mutum ɗaya zai zo neman taimako wajensa sai ya ba shi raƙumi ɗari kaji raƙumi ɗari mutum ɗaya haka ya mutu sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوي القوري ذا كوي أمرني دا كيكياوا دوان دي بيني إيماني دني زي أمرني دا كيكياوا يا أمة محمد يا لما أنا محمد صلى الله عليه وسلم كسني شوانا دا كتين الدين أن محمد أمرني دا كيكياوا da hani akan mummuna bai kamata a unguwarku kana ganin ana ta'adi ka zuba ido kana dariya ka wuce baka ce ba ruwanka wallahi baka zama ustazin kirki ba duk ustaz na kwarai in ya ga abu mara kyau bayi da kyau sai ya yi hanyar da zai yi magana ko ya sa a yi magana da haka aƙidar mu ne in mun ga ana abu bayi da kyau mu yi magana amma yanzu bala'in da ake ciki kana gani ana sane ba za ka yi magana sai dai ka rinka nuna kaga wancan yana yanki kuɗin wani kaga wancan yana yanki kuɗin wani ba zai magana ba kana gani ko kuma ka san wani ɓarawo ne yana fita yana sata ba za ka yi magana ba ko kana kallon wani yana danne yar wasu a lungu ko yana wasa da ita sai ka rinka nunawa ba za ka yi magana ba ba za ka ji ciwo ba a ranka dama yana daga cikin lalacewar al'umma a saba wa Allah mutum bai ji zafi ba to akwai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi ko fihi lawmatu la'im za ku tsaya saboda Allah saboda addinin Allah za ku faɗi gaskiya ba za ku ji tsoron zargin mai zargi ba wannan shi ma sharaɗi ne na yi wa annabi mu baya wa ala an tansuru ni kuma za mu kuma mu baya da alƙawarin za ku taimake ni ƙarara annabi ya ce musu za ku taimake ni ya za ka dimtu alaikum in na zo wajen ku wa tamna'uni za ku bani kariya mimma tamna'una minhu anfusakum da irin abin da kuke ba wa rayukanku kariya wa azwajakum da matanku wa abna'akum da ƴaƴanku wa lakumul janna ni kuma na muku alƙawarin gidan aljanna Allahu akbar mutanen Madina ba wanda yi jayayya sun yadda da wannan abin da Annabi ya faɗa take suka tashi faqumna nubayi'uhu suka tashi suna mai mubaya ga yanda ake mubaya Annabi zai miƙe hannayensa haka bayan ya gama wannan bayani kai kuma sai ka zo ka ɗora hannunka a kai kun ga yadda na shimfiɗa hannaye na to sai wani ya zo ya shimfiɗa hannunsa a kai to ka yi imani kenan ba abin da zai raba ka da wannan mutumin sai mutuwa kuma duk abin da ya same shi ya same ka duk bala'in da ya tunkaro shi ya tunkare ka mata in sun zo su kuma sai musu sai daga musu hannu saboda annabi baya taba mata baya taba hannun mata baya rike hannun mata nana aisha take cewa ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadu mar'atin qattu hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mace ba kwata kwata a duniya in ba matarsa ba kaji kaji ba ina 'yan kasuwa masu sai da mata zobe hajiya miƙe ɗan yatsanki yana zira mata ina ma'aikata asibiti da suke ɗaukan jini hajiya gyara dantsanki gyara jijiya nake nema saboda neman kuɗi da sana'a kurin ka kama hannun mace kana ta mammatsawa ko ya ce gyara ki gani gyara ki gani gyara ki haka ya daddaka ya daddaka yana taɓa hannunsa yana ita kuma ba abin da ya dame ta wani ma in ya ga dama cewa zai sai an buɗe masa nan gurin a nan zai nemo jijiyar ta ji duk jijiyoyin nan ba su isa ba sai ya tafi nan gurin ta ji wani ko ko na yi kuskure ne a bayani na kun sani ai wallahi tallahi Allah muna cikin damuwa shekaran jiya ina school of nursing ina musu an tara likitoci yara masu abinan aikin asibiti ce a musu nasiya cikin challenge da muke fuskanta kaga da geminka kaga da addininka kaga da mai wata larura za ta kama ka kai din nan ka je wani gurin scanning a garin nan ai akwai wurare na scanning scanning scanning da ake budewa wurin test test sai ka shiga ka gama biyan kuɗi komai ka lale ka shiga za a ma scanning cikin ka ne yana ciwo wallahi sai ka tarar da yarinya karama budurwa yar shekara 17 da gilas ɗin ta haka alhaji fanta haka za ta yi maka wallahi ga ka da uban gemu da komai da abin da ka kwanta komai za ka ci ce buɗe tumbinka wallahi tallahi wala ba haka ake yi ba ai ai shi mutumi na ina jin an taba masa ne shi za ka yi gyaga yaya za ka yi wallah mala haka za ka kwabe ba wai yanzu ana magana annabi bai taba taba hannun wata ba to yanzu kwanciya ma za ka yi ka baje tumbinka gaba ɗaya yarinyar da bata kai yarka ba ko wani abu wala ce ka bude tumbinka kaya guda haka za ka bude shi kai ka san dai da ake scanning haka za ta ɗauka ta yayyafa ma wani abu mai sanyi ana gogawa da danna nan kana jin zafi yi numfashi ƙarai haka za ka yi ta yi to ina magana wani taɓa hannu ta gama kuma ta sa tishu ta goggoge maka wata ma baka iya ɗaura wando ba ta ja maka ce ya ja janka jama'a duk lokacin da ake yin wannan abun kwata-kwata ba a tunanin musulunci ko shari'a a ciki kuma shi mai wurin shi mai wurin daman bai yi tunanin addini ba da ya ɗauki wannan yarinya sa ta ina ma da warewa ya ce wannan gurin scanning ɗin na yi wa mata ne zalla that's very good wancan kuma a samu wani yaro matashi mai ilimi irin wannan shi kuma a ce na yi wa maza amma wallahi ba a yi ba mu da wannan mutuncin a garin nan da za a bambance mana kuma kana wannan ɗin za ka je wani gurin kuma ka tarar da zoge ko arne ma ka tarar da shi yana zaune akan kwamfuta kuma za ka ɗauko matarka ko ‘yarka budurwa tana da larura tana da ciwon a gabanka in ba su abu ma zai ce alai ɗan fita waje da Allah wallahi ɗan fita waje haka za a kwantar da ‘yarka budurwa wai ba ku san yadda ake sakanin ba ne ni duk kun zare min ido kamar ba ku san ya ake ni ni abin ne damuna yake yi kuma ko magana tunanin ma mu yi ya za mu yi kawo gyara duk kishin addinin mu ba mu za mu ba mu iso wannan layin ba ma haka za ka je a kwantar maka da matarka da kake kishinta kana mata faɗa ba ta sa niƙabi ba ta fita kana mata faɗa ba ta sa hijabi ba ta fita kana mata kaza yanzu da kanka ka ɗauke ta ka kai ta wajen sikanin saboda cikinta yana murɗawa wani ƙato namiji zai kwantar da ita ikwabe tumbinta kuma wallahi ba inda ba zai haska ba a jikinta kuma duk wannan halal ne ba inda za ka yi na faɗa a karatu na daɗa maimaita a garin nan har yanzu maza suna karɓan haihuwar mata har yanzu har gobe mace za ta zo za ta haifu ta baje ko akuya ne kaga tana haihuwa ba kyan gani ka san inda suke haihuwa an za su haihu rigingina suke yi su yi rigingina kuma akan wani gado ne haka a baje kafafuwan haka a buɗe can a buɗe can komai nasu a bayyane haka za a ce ta numfashi tana fitarwa kuma namiji izo ya tsaya yana kallo in ta zo haihuwar da wani tangarɗa ko wani abu shi zai zo ya sa hand glove a hannunsa ya cusa a cikin al'auran mace ya ciro ya ɗauke bebin duka wannan ko musulmi ko magana wannan ba kwayi in kun tashi tura ‘ya'yanku karatu a jami'a wacce a sama mata PHE wacce ta kama a Hausa wancan ‘yar akawuntin ce saboda za ta je ta yi aikin banki wancan za ta je ta koyi katarin to kina mace sai kin koyi katarin kina mace sai kin koyi dafa abinci wancan kaza ga karatun likitanci da ake da bukata su je su yi har yanzu malam bahaushe musulmi bai farga ba yanzu nosis nosis waɗanda ba musulmi ba a garin nan in aka lissafa maka su wallahi sai kanka ya buga nosis nosis kun san nosis ne ko midwiferis midwiferis ai muna da makarantar nosin a garin nan ba guda ɗaya ba da ta gwamnati da ta kuɗi muna da midwifery ba ɗaya ba amma wallahi malam ka je asibitocin za ka sha mamaki ina 'ya'yan musulmi suke a ba za a shiga ba a karatun yana da wahala a a waye a a waye muna nan muna zaune muna tsaya wa kanmu kaskanci da wulakanci muna ji muna gani abinda kuma za mu iya yi kuma yaran nan namu 'yan mata basira ce da su ta gaske amma ba mu sai ta karatunsu ba sannan kuma muna cikin wannan damuwar ku yi haƙuri na gaya muku muna cikin wannan damuwar maimakon mu yi kishi mu ce bari mu yi haƙuri mu tsare 'ya'yanmu su je su yi karatun nan na zamani saboda mu kori wannan wulakancin ka zo kana ustaz ko kana mai addini ka ɗauki matar ka je ka kai ta wani namiji i buɗe ta me yasa tun da kana da ƴa mace ba za ka ziga ta ka sa ta ta yi karatun boko nan ta je karatun likitanci ka je ka biya mata ba bara mu yi ba ko kuma matanmu da muke da iko da su duk ba inda ba makarantar school of nursing din da za a je dan matar aure ne ba za a dauke ta ba ko midwifery da za a ce mata aure ne ba za a dauke ta ba mun ki mu shiga sai dai wasu baki ne za su zo daga wani gari su zo su cika makarantar sannan kuma kana jin ustazanci kana jin kishin addini za ka dauki matar ta ka je ka kai wani kuma ya bude ta amma ga 'ya'ya mata kana da su gandan gandan yarinya tana kaiwa shekara 17 18 shikenan an fara zuwa ana zance da ita ta girma shikenan sai kakarta ko wani yayan ba mamanta to ai gwanda ai mata aure ai gwanda ai mata yana da kyau ai aure yana da kyau a aure amma kuma za mu yi ta musu aure mu yi ta musu aure mu yi ta musu aure kuma ba mu saita rayuwarsu ta gobe da jiba ba za mu zo mu ɗauki kaskanci da wulaƙanci idan wasu sun je suka yi aure wasu kuma mu sa su a makaranta su yi karatu wallahi wannan shine gaskiyar magana aure addini ne aure ibada ne mu muke cewa aure ko kuma a yi musu aure a yi musu aure su shiga makaranta duk wanda zai auri yarka ka ce masa don Allah ina neman alfarmar yarinyar nan tana da basira don Allah ka kai ta ko school of nursing ne ta yi in baka da hali zan ɗauki nauyin zuwan ta makaranta ban sani ba ko ana fahimtar karatun nan ana gane ni in kuka ga wulakancin da musulmi suke fuskanta a asibitocinsu a yau bai da daɗin ji amma ga 'yan mata muna da su sai an zo gidan biki za ka ga sun fi ɗari uku yar karama ma gilas suke sa wai ita ma yar yarinya ce wai ita ma ta fito babu karatun babu ba sa yi shikenan kawai sai ka je ka tattara su wancan ya aure ta wata biyu shekara ɗaya biyu ya mata ciki ta tara yaya biyu ya sallamo ta ya koro ta ya mata shegen duka wallahi dan Allah mu yi zuciya mu yi zuciya dan Allah mu rage yawan maza da suke zuwa suna buɗe mana matanmu a asibiti dan Allah mu sa 'ya'yanmu su yi karatu akwai abinda nake so musulmi su gane akwai abinda akwai barna a cikinsa amma yanayi da zamani ya sa baka isa ka canja wannan barnar a yanzu take ba to sai ka shiga ciki idan za ka iya rage barna a barna ɗari za ka iya rage ashirin to alhamdulillah in da irin waɗannan makarantun boko yara ne suke zuwa da tsiraici da waya sai mu sa 'ya'yan musa su rinka sa niƙabi da hijabi yanzu in ka je school of nursing ka je school of midwifery za ga yaran suna shiga da hijab da waya duk da dai na san ana hana su saka niqabi ana hana su saka niqabi tabbas ana hana su saka niqabi amma a hankali a hankali a hankali falillahi alhamdu wal minna zaka ga ana samun ci gaba shekara bi shekara uku yarinya ta zama nursing ko ta zama midwifery unguwar zoma duk haihuwar da za a yi a unguwar nan duk za ta karba ba ya fi ba a ce ka je ka ɗauki mata ka je kai wai namiji ya je buɗe maka mata don wulakanci kana nan kuna rikici da matarka akan saka niqabi da wani to ka ma je ka dauke da wata ce da gashi nan an gama mana bala'in da za a mana a gida yanzu gashi ka mika ni hannun wani shi ya mun komai shi ya danne cikin shi ya dauki bebin shi ya wanke shi ya komai da komai namiji Allah ba mu ikon gyarawa bari mu dakata anan insha Allah Allah ya sa aljanna ce mu komar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabu